أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايها كبركة مدسادوا وأن مسلاتي ميتارا البركة مسجد خلفاء الراشدين دنتي قبدا كراتمنا حل المسائل في شرح مختصر الأحدري idan wannan shine majalisinmu na 18 in ban manta ba ko 19 muna karatu ƙarshen karatunmu mun kammala babi wanda yake mana bayani akan sunnonin wanka yau insha Allah za mu tashi babi wanda zai mana bayani akan mustahabban shi wanka shi ne mala yake cewa fada'ilul ghusli fada'ilul ghusli mustahabban wanka قال الشيخ رحمه الله تعالى وفضائله البداءة بإزالة النجاسة ثم الذكر ثم الذكر ثم الذكر فينوي عنده ثم أعضاء الوضوء مرة مرة ثم أعلى جسده وتثليث وتثليث غسل الرأس وتقديم شق جسده الأيمن وتقليل الماء ما لا الله قال مي يرداك cewa mustahabban yin wanka na ibada shine albida'atu bi izalatin najasa farko idan mutum ya zo zai yi wanka to ya fara gusar da dukkan wata najasa wadda take gaban shi sun mazzakaru sannan ya wanke gaban shi ya ce fayanwe indahu so sai ya yi niyya a wannan lokacin ya ce sun ma'ada ilwudu'i sannan ya wanke duk wa'ansu gabbai na arwalla marratan marra so ɗaya sun ma'ala jasadihi sannan ya wanke saman jikin shi wa taslisu ghaslin ra'si kuma ya maimaita ko ya ukkunta wanke kai ko wanke kai wa taqdimu shakka jasadihi al-ayman ya gabatar da baran gangar jikin shi ta dama wurin wankewa wa taqlilul ma'i kuma ya kankanta ruwa kada yi banna ta ruwa malam zai mana bayani akan wannan hada ta shi ainihin mai littafi yake cewa bayani akan haka li hadisi maimuna almutaqaddima fi iktisalihi alayhi salatu wassalam yace dalilin haka shine hadisin maimuna Allah kara mata yarda wa mummune lokacin da malam baya kawo mana hadisin ta na yanayin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yin wankan shi na janaba haka kuma yace wa hadith wa Aisha ta radiyallahu anha haka hadisin Aisha yarda Allah shi tabbata a gare ta kamar yadda take cewa kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama yu'jibuhu at-tayammum fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa zuhurihi wa fi sha'nihi kullihi hadisi ne wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka wutar da shi Aisha take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance damantawa tana burge shi a wurin sanya takalmin shi wurin sharce kan shi yace ce kai dukkan ma wani sha'anin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana farawa da dama shi sanya idan ka zo wankewa kamar yadda yake sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka fara wanke baran gangan jikinka na dama sannan ka wanke baran gangan jikinka na hagu kuma ka kankanta ruwa wurin wankewa kada ayi banna ta ruwa وقال رحمه الله ومن نسي لمعة أو عضوا من أعداء غسله بادر إلى غسله حين, تذك... حين تذكره ولو بعد شهر وعاد ما صلى قبله وإن أخره بعد أن تذكره بطل غسله فإن كان في أعضاء الوضوء وصادفه غسل الوضوء أجزأه mala Allah ƙala mai yarda yake cewa Allah ƙara shi kanshi yake cewa wa man nasiya luma'atan duk wanda lokacin da yake yin wankan shi na ibada sai ya mance wani gurbi bai wanke ba aw udwan min a'da'i ghuslihi ko kuma wani bangare ko kuma wata gaba daga cikin gabban da ake wankewa a cikin wankan janaba yace badara ila ghuslihi sai ya gaggauta zuwa ga wanke wannan gaba ko wannan lum'a wannan gurbi wanda bai ba a wanke ba hina tazakurihi lokacin da ya tuno lalle tabbas bai wanke wannan gaba ba ko bai wanke wannan gurbi ba yace walau da shaharin ko da bayan wata guda ne wa adama salla qablahu abinda zai yi shine zai maimaita duk abinda ya sallata na wannan daga lokacin da ya manta bai wanke wannan gaba ba ko wannan lum'a ba yace to zai maimaita dukkan wata sallah wanda ya sallata kamun wannan lokaci wanda ya tuna wanda ya tuno yace wa in akharahu ba'da an tazakkarahu yace da zai jinkirta shi bayan ya riga ya tuno lalle bai wanke wannan gaba ba yace batsala gusluhu wannan wanka da yi dukkan shi ya riga ya lalace fa in kana fi a'dha'il wudu'i idan ya kasance mantuwar da aka yi ba a wanke ba a wani bangare ne na da cikin gabban arwalla ya ce wasa dafahu gusul ludu'i sai ya kasance lokacin da yake yin arwalla ya wanke wannan wurin ya ce a shaza'ahu wannan wuri ya isar ko wannan wankewa ta arwalla ta wadatas malam zai mana bayani akan wannan gaba wadda malam ya kawo yake cewa ya'ani annaman tazakkara lum'atan aw udwan min a'da'i ghuslihi yana nihin duk wanda ya tuno wata wani gurubi daga cikin gaggan jikin shi ko kuma wani bangare wata gaba daga cikin gabban jikin shi ya ce ya mance ya tuno bai wanke ba ya ce badara ila gusli sai ya gaggauta zuwa ga wanke wannan gaba ko wannan gurbi bi mujarradi tazakkurhi da lokacin ko a lokacin da ya tuno bai wanke ba min gairi tawanin ba tare da jinkiri ba li'anna al-fawra ma az-zikri wal qudrati min fara'id al-ghusli dalilin gaggautawa tare da tare da tunatarwa kuma da ikon wanke wannan gaba yana ɗaya daga cikin farallan wanka walau lam yatazakkara hu illa ba'da shahrin koda bai tuno ba da wannan gaba wanda bai wanke ba ko kuma wani gurbi wanda bai wanke ba he bayan wata guda aw aksara ko kuma sama da wata guda yace wa ada jami'as salawati allati sallaha sai ya maimaita dukkan wata sallah wanda ya sallata kamun wannan lokaci kamun kamun tunatawar shi yace bi hadal ghusl da wannan wanka annaqis wanda wanka ne wanda yake tauyayye ba i da wanke wa an su gaba ba ko kuma wata gaba ko kuma wani gurbi daga cikin gurbin arwalla ce li'annar ta'amima min arkanihi saboda haɗa gangar jiki dukkanta da ruwa yana ɗaya daga cikin rukunnan wanka kamar yadda karatunmu da muka zo harkon babi muke bayani akan lalle ita janaba shine abin da ake so game da ɗan adam shine ya gama dukkan jikin shi da ruwa imma ya kasance ɓangare ya kasance kaifiya guda biyu ko iri guda biyu na wankan ko ya kasance ya gama dukkan jikin shi ko kuma wannan alawaji al'ijin ijaz ya takaita ya gama dukkan jikin shi da ruwa ko kuma alawashil kamal shine yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wankan shi gaba da gaba ya taso ya wanke gaban shi ya wanke hannayen shi ya wanke gaban shi ya zo yayi arwalla bai wanke kawuwa ba ya kwarare ya wanke kanshi ko ya zuba wa kanshi ruwa sannan ya wanke bangaren daman shi sannan ya wanke bangaren hannun shi a hagumin shi sannan ya wanke kawuwan shi wannan ala ala ala ala wajhil kamal kenan to shine nan malam ya kawo mana yake cewa dalilin hada gangan jiki dukkanta da ruwa lokacin lokacin yin wankan janaba wannan yana ɗaya daga cikin rukunnan shi wankan janaba ya ce fatarkuhu mubtilun lahu duk wanda ko bai hada dukkan gangan jikin shi da ruwa ba to idan ya bar wannan garishin hadawar yana iya warware mai dukkan dukkan wankan shi na janaba dalili ya kawo li hadisi abi huraira ta radiyallahu anhu ya ce hadisan abi huraira yarda Allah shi tabbata a gare shi wanda imamu abi dawud da imamu tirmidhi suka wutar da shi yake cewa annahu sallallahu alaihi wa sallama qala lalle manzo Allah tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi ya ce inna tahta kulla sha'ratin janabatan ƙalƙashin kowane gashi da kwai janaba faksilu sha'ara wa anqul bashara yace ku wanke kawunan ku kuma ku tsaftace wannan uhatanku idan ko'ina yana kinaya ne akan ko'ina ya samu ruwa a gangar jikinka ya ce kuma baya da haka da kwai dalili na gaba hadisin khalid bin ma'adan an ba'ad ashabihi sallallahu alaihi wasallama hadisin khalid dan ma'adan daga wani bangare na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi ne wanda abu dawud ya hutar da shi yake cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama ra'a rajulan yusalli wa fi zahri qadmihi lum'atan qadara dirham lalle manzo Allah tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi ya ga wani mutum yana yin sallah a tahin kawashi da kwai wani gurbi wanda ba a wanke ba gwalgwadon dirhami guda kana iya kwatam kashi gwalgwadon kamar kireretin karago yake cewa lam yusib halma ruwa bai samu ba wannan gurbi ba fa amarahu sallallahu alaihi wa sallama an yu'ida salata an yu'ida alwudu'a was salata yanzu Allah tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi sai ya umarci wannan sahabi nashi da ya koma ya maimaita arwallar shi kuma ya maimaita sallar da ya sallata aga wannan shi yake nuna maka in dai mutum zai bar wani bangare daga cikin bangarorin arwalla ko kuma bangarorin wanka wanda ta gaba ba a wanke ba ko kuma wani gurbi bai ruwa bai taba shi ba a wanke ba to wajibi ne sai an koma an wanke wannan gurbi in kamar yadda mala ya kawo mana a can baya lokacin da muka yi bayani akan arwalla shi ne ana yake cewa fal hadasul akbar kal asgar fi hadha al hukm hadasi wanda yake babba kama hadasi ne wanda yake karami a ƙarƙashin wannan hukumcin kenan yanda hukumcin arwalla yake inda zaka bar luma'a ka bar wani gurbi baka wanke ba daidai gwalgwadon daidai gwalgwadon takwarkwar in kadago to tabbas arwallarka bata yiwu ba sai ka koma ka wanke idan da ka ga masalla ka ga wannan wurin baka wanke ba to tabbas ka koma ka wanke shi sannan ka sake ka sake ka wanke shi ka zo ka yi sallah in ya kasance wurin wuri ne wanda yake mai kusa kusa ko lokacin da ka tunato in bai da wani ba ja tazara ba tsakankanin arwallaka da sallaka amma dai idan an ja tazara to wajibi ne ka maimaita dukkan arwalla kuma ka maimaita dukkan ka maimaita sallar da ka sallata da wannan arwalla haka shi ma wanka hukuncin shi hukuncin arwalla idan da zaka bar wata gaba baka wanke ba ko ka bar wata lum'a wani gurbi wanda ya kai daidai gwalgwadon dirhami guda to shi ma wajibi ne ka koma ka sake wankewa sannan ka zo ka ci gaba ka sake maimaita sallar da ka sallata kamar yadda baya malaye mana ga bayani a bangaren arwalla yake cewa in ya kasance tunatarwar da yi ko ganin da yi na rashin wankewa bilkurubi lokaci ne wanda bai dan ja tazara ba to zai koma ya wanke shi amma dai idan ya ja tazara to zai sake maimaita dukkan arwalla sai ma yake cewa wa annahu in akhara gasla gaslan lum'ata malai yake cewa lalle idan da zai jinkirta wanke wannan lum'a wannan dan gurbi wanda bai wanke ba aw al'udu ko wata gaba daga cikin gabban shi yace faqad batala al-ghuslu tabbas wanka ya riga ya lalace li'anna tarkal muwalati ba'da dhikri kama marra dalilu fi fara'id al-ghusli domin barin gaggautawa bayan an rigaye an tunanu an tunanu ba a wanke ba ya ce yana warware arwa yana warware wanka kamar yadda malam ya mana bayani a can baya ya kawo dalili a cikin farallan wanka lokacin da ya zo bayani akan gaggautawa sun maƙala sannan yake cewa innahu idza kana al'udu al-mansiyu fi a'da'i wudu'ihi wa ghaslihi bi niyyati al-wudu'i ajza'ahu lalle idan ya kasance gurbin ko gabar da ba a wanke ba aka manta ba a wanke ba daga cikin gaban arwalla yace sai ya wanke shi da niyyar arwalla yace ajza'ahu an ghuslihi ya wadata smi akan wankan shi bi niyyatil janaba da niyyar yin wanka na ibada wannan shine bayani wanda malam ya kawo kalkashin wannan gaba wanda ya kawo mana sai ya ci gaba da mana sabon babu yake cewa mawani'il janaba abubuwan da suke hanawa ko ibadodin da mai janaba bai kamata ya aiwatar da su ba lokacin da yake cikin halin halin janaba وقال رحمه الله تعالى ولا يحل للجنب دخول المسجد ولا قراءة القرآن إلا الآية ونحوها للتعوذ ونحوه ولا يجوز لمن لا يقدر على مس الماء البارد أن يأتي, أن يأتي زوجته حتى يعد الآلة إلا أن يحتلم فلا شيء عليه alan Allah ƙara mai rahama yake cewa wala ya hillul junubi bai halatta ga mai janaba da hulul masjidi ya shigo masallaci ya zamna zama wanda yake mai tsaho a cikin masallaci kamar yadda za mu zo a gaba hali zai kawo man dalili sai dai mutum mai hucewa ya shigo ne ya amshi kaza ya huce wannan an mai rangwame amma dai wanda zai shigo ya zamna a halin yana mai janaba bai halatta shi ne mala ya kawo bai halatta ga wanda yake da yake halin mai janaba ya shigo masallaci ya zamna wala qira'atul qur'ani ko kuma ya karanta alqur'ani illa alayati sai dai wata aya wa nahwiha da wani abu makamancin aya litta'awuzi dan neman tsari wa nahwihi da wani abu makamancin haka ko karatu ne yana karantaswa ko yana wa'azi yana halin mai janaba ya kawo wata aya ya kawo hujja da ita ko ana hira ya kawo aya ya kawo hujja da ita ko kuma abin da ya shahi azkar in shi wajibi ne sai ya karanta wa'ansu ayoyi shi ma an ba shi dama shi ne malam ya kawo illal ayata an yi rangwame ko wata aya wa nahawiha da wani abu makamancinta ya ce litta'awuzi don neman tsari wa nahawihi da wani abu makamancin haka ya ce wala ya juzu liman la ya qadiru ala masjil ma'il baridi bai halitta ga mutumin da baya iya taba ruwa mai sanyi a lokacin sanyi an ya'ti ya zaujatahu ya zo wa iyallai shi hatta yu'idda al'ala har sai ya tanadi abinda idan ya gama zai yi wanka da shi illa an ya talima malai yake cewa sai dai idan ya kasance wannan mutumin ya kwanta sai ya yi maholki mace to farashe a alaihi babu komai a kan shi idan ya tashi bai iya taɓa ruwa za yi mi za yi taimama malan zai mana bayani kalkashin wannan gaba da ya kawo yake cewa ya'ani annahu la yajuzu lil muhdisi hadathan akbara dukhulul masjidi wa qira'atul qur'ani illa litta'awuz bil ayati wa nahwiha yana nihin baya halatta ga wanda yake da hadasi babba yake da janaba yace ya shigo masallaci ya zamna ko kuma ya karanta alqur'ani in ba wa'ansu ayoyi ba dan neman tsari a gun ubangiji daga shaydani ko kuma daga wani mutum wanda yake makiri ko wani azzalimi ko na makamancin haka ya ce wala ya juzu lahu umurun ukura haka bi halatta shi mai hadasi babba kenan mai janaba ya aiwatar da wa'ansu abubuwa wanda suke koma bayan wannan guda biyun da malam ya kawo ya ce sakata an hal mu'allifu wanda malam bai ambace su ba a cikin ba karatun shi ba amma dai shi malam mai bayani zai kara mana akan su wahiya yake cewa su ne as-salatu da kwai yin sallah kaga wanda yake cikin halin janaba bai halatta ya tunkari masallaci bai halatta ya tunkari sallah saboda yana halin mai hadasi halin hadasi halin hadasi kuma ubangiji baya karɓar duk wata ibada wanda za a yi la yaqbalu Allahu salatan bighairi wudu'in Allah bai karɓo wata sallah ba tare da arwalla ba to ita kuma arwalla ba ta ingantuwa tilas sai da tsarki yana wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da bai dacewa ga mai janaba ya zo ya yi sallah kurum ya kabarta sallah ba tare da yayi tsarki ba ba tare da yayi wanka ba ko kuma yayi abin abin da yake gurbin wanka shine taimama idan babu abin da zai bashi damar ya samu ruwan da za a yi wanka da shi ya ce wa masul mushafi haka bai habe dacewa ga mai janaba ya ɗauki alƙur'ani ya taɓa alƙur'ani ya ce wa ƙawafu ya ce haka kuma bai dacewa ga mai janaba ya tahi ƙawafi a shi ma tawafi hukuncin shi hukuncin sallah wala yace zan mu kawo muku ala tafsilil ati zan mu kawo bayani akan wannan abubuwa wanda muka zago na farko yake cewa amma dukhulul masjidi kaga shiga masallaci wal muksu fihi da zama a cikin masallaci a lokacin da yake halin mai janaba yace fali hadisi ummi salma radiyallahu anha dalilan hadisin ummu salma uwan mummunayyar da Allah shi tabbata a gare su qalat take cewa dakhala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sarhata hadal masjida manzo Allah tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi ya shigo falfajiyar wannan masallacin fanada bi a'la sautihi sai ya kira da babban murya wani masallaci kenan masallacin shi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa innal masjida lalle ku sani lalle masallaci la yahillu li ha'idin bi halatta ga matar da take cikin halin jini wala junubin ko kuma namiji ko macen da suke cikin halin janaba bai da dacewa su shigo su zamna mana a cikin masallaci wannan hadisi ne wanda ibn majah ya hutar da shi a cikin sunanin shi haka imamu tabarani ya hutar da shi a cikin mu'jamin shi abu na biyu ma yake cewa wa amma qira'atul qur'ani amma dai ka karanta alqur'ani فلقوله عليه الصلاة والسلام دليل حدش تسيرا دا أمنت الله شتبت أغريشي حديث دا إمام الترمزي يهتر رشيد دا إمام الترمزي يا يا ضعف حديث يأتي حديث لون دي كمي روني ما لا يكاوش يكتوى لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن مي حيلا كوكما مي جنبا بزي كرن تون أبدا غتكين على القرآن با دليل شوانا ما لا يكاو وتنبغنا يكتوى كو كراتن القرآن إلا illa litta'awuzi sai dan neman wani tsari dalilin shi ko wani abu makamancin haka aka ba da dama ya karanta yake cewa walakin na haditha aliyin radiyallahu anhu lisihatihi yashhadu lil hukumi yace sai dai duk da kasancewa wannan hadisin wanda Imam Tirmidhi ya hutar da shi da kai hadisin Ali bin Abi Talib yarda Allah shi tabbata a gare shi yana mai karfafa wancan hadisin na Imam Tirmidhi wanda ya hutar da shi shi kuma wannan hadisin na Ali bin Abi Talib Imam Ahmad haka da dukkan ashabu sunan sun hutar da shi yake cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yuqri'una al-Qur'ana manzo Allah tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi ya kasance yana karantar da mu alkur'ani ala kulli halin a cikin kowane hali ma lam yakun junuban matukar manzo Allah bai kasance ba yana mai halin janaba ba kina wannan hadisin shi yake karfafa wancan hadisin wanda mace ko mai janaba ba za su karanta wani abu ba daga cikin alkur'ani ba akan mas'alar shine rashin karantawa shi yahi akan karantawa lokacin da mutum ya kasance halin mai janaba yake cewa na uku wassalatu shine yin sallah bai dacewa ga wanda yake halin mai jaraba ya huskanci gabas ya siye sallah yace fardan kana au nafalan sallah ta farilla ko kuma sallah ta nafila bai dacewa idan mutum ya kasance yana halin mai janaba ya aiwatar da sallah in ma ta farilla ko kuma sallah ta nafila yace li qaulihi ta'ala dalilin fada Allah madaukakin sarki a cikin suratul nisa yake cewa ya ayyuhal ladina آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا يا كوان دوك إيماني كدك كسنت سلا كو كدك أيوتر سلا أهالا دوك سنت كنا أهالا ما سمعي kun sha giya kun yi maye ba ku san ba abin da kuke sani ba ku san ba abin da kuke aiwatarwa ba bai dacewa a wannan halin ka zo ka yi sallah sawa'un sallah ta farilla ko kuma sallah ta nafila hatta ta'lamu ma taquluna har sai kun san abin da kuke faɗa kun dawo cikin hayyacin ku kada mutum ya shiga sallah ya ringa zagin ubangiji kuma alhali shi yana tunanin yana sallah saboda bai san ba abin da yake yi ba bai san halin da yake ciki ba a wannan lokaci ba shine ubangiji ya kawo ta'lili sharadin shine hatta ta ta'lamu ma taquluna wannan kamun lokacin da a haramta yi a haramta shan giya 100 bisa 100 lokacin nan kamar yanda muka muka yi bayani karatun mu na na na muwatta salla mas'ala ta giya an farla ko an haramta ta ne bit tadarruja mataki mataki da har an haramta kamun an ce a kada ku kusan sallah daga baya aka ce a in wannan da karshe ubangiji ya sabkar innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani fashtanibuhu la'allakum tuflihuna ida tabukan mataki guda uku sannan ubangiji ya haramta ta sabida kasancewar abu ne wanda rai ta ta'allaku da ita a wancan lokaci kai tsaye idan za a haramta wani sai ka gani al'amarin addinin ya zama to mai kalubale amma dai aka bari na harko shine la taqrabu salata wa antum sukara kada ku kusanci sallah lokacin da kuke cikin halin maye idan lokacin sallah ya gabato to ka tsida sai bayan an gama sallah sannan ka ce ka sha a harkon al'amari sannan daga karshe bayan mataki na biyu mataki na uku ubangiji ya ce to wannan haramun ne kata'an giya kadda ma a kusance ta shi ne ta'alilin da ubangiji ko kuma sharaɗin da ya sanya hatta ta'lamu ma taquluna har sai kun san abin da kuke faɗa yace wala junuban illa abiri sabilin hatta taqtasilu yace haka mutumin da yake cikin halin janaba sai dai ga matahi hatta taqtasilu har sai kun yi wanka matahi ba lalle bai samu ruwa ba shi wannan shine aka ma rangwamen yayi taimama a halin da ya rasa ruwa lokacin da ya samu kanshi cikin janaba yace to hatta taktasilu har sai kun yi wanka na hudu malai yake cewa wa masul mushafil karim haka taba alqur'ani mai girma wanda yake cikin halin janaba bai dacewa ya taba shi kamar yadda ubangiji yake bayyana mana a cikin suratul waqiya innahu laqur'anun karimun fi kitabin maknunin la yamassuhu illa almutahharuna tanzilun min rabbil alamin yace lalle tabbas wannan alqur'ani ne mai girma fi kitabin maknun a cikin wani littafi wanda yake maknun yace la ya masu illal mutahharuna ba wani wanda yake taba wannan alqur'anin a hukumce shine sai wanda yake da tsarki saboda wannan alqur'anin tanzilun min rabbil alamin sabkarwa ce daga ubangiji wanda yake ubangijin talakai idan wannan aya tana bayyana mana la ya masu illal mutahharun kadda wanda bai da tsarki ya taba wannan alkur'ani shi kuma halin mutumin da yake halin mai janaba tabbas ba shi da tsarki wani kauli ya alayhi salatu wassalam kuma da haɗe shi manzan Allah tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi hadisi imamu daru kotun yake cewa la ta masul qur'ana illa wa anta tahirun kadda ka taba alkur'ani sai idan ka kasance halin mai tsarki abu na biyar maliki cewa wa tawafu lima rawahu ibnu abbas anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala haka bai dacewa ga wanda yake halin janaba yayi tawafi kamar yanda hadisi abdullahi bin bin abbas yarda Allah shi tabbata a gare shi hadisi ne wanda imamu tirmidhi ya wutar da shi a cikin sunan din shi yake cewa at-tawafu salatun lalle tawafi sallah ce hukuncin sa da sallah yace illa anna Allah ta'ala halla fihi al-kalam sai dai Allah maɗaukakin sarki ya halatta mana yin zance lokacin da muke yin tsawafi bambancin shi da sallah shine idan ka shiga kana iya yin hira kana iya yin zance sai dai an kayyade maka wani irin zance za ka yi shine manzo Allah yake cewa fa man takallama fala yatakallam illa bi khairi duk wanda zai yi wata hira lokacin da yake halin tsawafi to kadda ya wadu wani abu in ba na alkhairi ba ba za ka zo ba kana tsawafi ba ka ringa yi da wani kana aibanta wani kana hira wadda take ta fasikanci hira wadda take yashashin zance wannan bai dacewa lokacin da ka shiga cikin tawafi ka tabbatar wa kanka lalle a cikin sallah kake ita kuma lokacin da ake sallah abinda ake so ana so a same ka da nutsuwa da dadi a cikin nutsuwa dalilin mi dalilin ka ƙara kusanci dalilin abin da ake so a wurin ubangijinka kenan to shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana hukuncin tawafi hukuncin sallah sai dai kurmuran guman da aka yi maka shine zaka iya yin magana a cikin tawafinka kuma sai dai falata ta kallam illa bi khairin ba ka yi wani zance ba in ba wanda yake na alkhairi ba sai mala yake cewa gaba ta ƙarshe daga cikin nassin abinda mala ya kawo yake cewa wala ya juzu liman la yaqdiru ala massil ma'il baridi an ya'ti zawjatahu hatta yu'idda al'ala illa an yahtalim fala shi'a alayhi bai halatta ga wanda baya iya yin wanka da ruwa wanda yake mai sanyi a lokacin sanyi hasse ya zo hasse ya tahi ya zoke wa iyallan shi hasse ya tanadi abinda za ya iya wanka da shi bayan ya kammala bukatun shi yace illa an yahtalima sai dai idan mutumin nan ya kasance ya kwanta ne yayi maholki ya samu kan halin mai janaba yace falashe a alaihi wannan babu komai akan shi simali yake cewa yalzamu ala zalika naqluhu min al-ghasli ila al-tayammum abinda ya lazamci akan shi shi wannan wanda yi maholki shine zai tashi daga hukuncin yin wanka dalilin bai tanadi ba abinda za yi wanka da shi ba idan da zai yi wankan zai cutu yace to an ba shi dama ko ya shiga cikin wa'inda aka ba wa damar rangwame su yi taimama a wannan lokaci kamar yadda yawa kana lokacin da aka zo yakin khandaq ghazwatul ahzab ɗaya daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwanta ya tashi a halin mai janaba a cikin dare wanda yake mai sanyi kamar asuba sai ya tambaye abokan shi sahabbai yake cewa ya tashi halin mai janaba ya zai ce ga ruwa nan kuma miye wani hukunci yake inda babu ruwa ne shine aka baka damar ka yi mi ka yi amfani da rangwame sai ka yi taimama ya ɗauki ruwa ya tahi wanka a dare wanda yake mai sanyi ruwa mai sanyi kuma ya mutu sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa kun kashe shi kun kashe shi qataluhu qatalakumullah aga wannan abu ne wanda idan an maka rangwame ko kashi halin zaka cutu idan da zaka dauki ruwan nan ka yi amfani da shi a wannan dare wanda yake mai sanyi to an maka rangwame a wannan hali kai taimama shine mala ya kawo yalzamu ala zalika naqluhu min al-ghasl ila at-tayammum am ya lazumta a gare shi hukuncin wanka ya tashi daga kan shi hukuncin taimama ya hawo kan shi dalilin baya iyawa shi kuma dama al'amari na ubangiji yuridu Allahu bikum liyusra da malan zai kama dalilai a nan gaba sai malai yake cewa wattayammum rukhsatun shar'iyyatun taimama rangwame ne wanda ubangiji ya yi wa al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama lil uzri wad darura idan aka samu uzuri ko aka samu halin larura uzuri shine ka zo kana neman ruwan da zaka yi wanka baka samu ba aga uzuri ya hawo kanka a wannan hali kuma kana iyawa kai taimama ka dan mi dan baka samu ruwa ba ko kuma ya kasance larura da zaka yi amfani da ruwan to tabbas za a shiga cikin matsala ko gangan jikinka ko lahiyarka za ta tabu to a wannan hali aka ce maka an ba an maka rangwame kai taimama ka bar mas'ala ta wanka yace walaysa alwata wa uzran yace kuma saduwa da iyali ba uzuri bane ba illa an yatadarrar bi tarki sai dai da mutum zai ji zai cutu idan ya bar saduwan nan dalilin rashin wanka to tabbas idan dai da kwai cutuwa fa yajuzu lahu hina izin an mai rangwame shi ma ya sayar da iyallan shi idan ya gama kuma yayi timama dalilin baya iya amfanuwa da ruwan nan dalilin sanyin shi ko kuma dalilin dare wanda yake mai sanyi kuma bai iya shirya ruwan da zai iya amfanuwa da shi ina fata an fahimta kenan kan wannan mala ya kawo wata gaba cikin masalikud dilala shine yake bayyana mana lalle ita ce mama rangwame ne wanda ubangiji yayi wa al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama dalilin wani uzuri ko kuma dalilin wata larura wadda ta gitto yace amma dai mas'ala ta saduwa da iyali ba wani uzuri bane ba kana iyawa ka hakura sai dai idan da mutum bukatar za ta motso kuma idan da bai yin ba zai shiga cikin wani hali na kumci to a wannan halin an mai rango mai koda bai tanadi ba ruwan da za a yi wanka da shi ba yana iyawa ya yi shi ma zai ɗau hukuncin rangwame daga wanka ya koma hukuncin mai wanda zai yi taimama kamar yadda ubangiji yake bayyana mana a cikin suratul baqara yake cewa yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra a mas'ala ta addini ubangijin ku kullun sauki yake neman muku baya neman muku duk abin da zai kasance kunci ne a gare ku addini dama ubangiji ya gindaya mana dokoki da shari'a dukkan takwajokan abin da yake gyara dan adam abin da dan adam yake iya yi duk abin da ka gani baya yiwa dan adam ya yi shi ubangiji bai shar'anta mana ba haka kuma yake ƙara tabbatar mana lalle wannan addinin sauki gare shi walan yushaddad din ahadun illa ghalaba duk wanda ko yace a shi ai abin da ya gani zai kuntata wa kanshi sai yayi kaza sai yayi kaza to fa addini zai rinjaye shi abin da ake so naka shine idan sauki aka zo maka da sauki ko shari'a ta karantar da kai lalle akan mas'ala kaza da kai sauki a ciki to kai kokari kai amfani da saukin kamar yadda malaman usul suka tayi akan da zaka samu kanka cikin hali guda biyu a halin kana iya amfani da abinda ainihin shi ubangiji ya farlanta maka ita ce ake kira da al'azima kuma kuma halin daukar rangwame ya ce to wanne yi kamata ka aikata malamai suka ce abin da yi fadala shine rangwamen ka yi amfani da shi ka bar abin da yake ainihin abin da aka farlanta maka misali wani ne yana cikin bulaguro ai ainihin abin da aka farlanta mutum shine zai yi raka'a zai yi sallah raka'a guda hudu amma dai sai ya tsinci kanshi halin bulaguro aka ce idan ka samu kanka a cikin halin bulaguro dalilin ɗawainiya da wahala ta bulaguro an yanke maka wannan sallan maimakon hudu ka mero ka yi aiwatar da guda biyu to wanne yayi kayi wannan hudun kana iyawa a wannan halin kayi guda hudu ko kuma wannan guda biyun wanne yahi fadala almai suka ce kayi kayi ka dau rangwama kayi kasarin ka shine yahi fadala akan kayi wannan raka'a guda hudu wanda aka farlanta maka haka kuma a cikin suratul hajj ubangiji yake bayyana mana wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj ubangiji bai sanya muku wani yaunane yaunane ba a cikin wannan addinin naku ba addinin nan sauki gare shi duk lokacin da ka samu sauki to kai amfani da wannan sauki a cikin addininka haka ma ya kawo mana hadisa ammar bin yasir yake cewa wani lokaci da shi da umar sun huta daji dukkansu janaba ta kama su sai yake cewa a janabtu falam ajid ma'an ya ce na samu kaina halin mai janaba ban samu baruwa ba na buga na buga ga sallah ta matso kuma banda ban samu baruwan da zan yi amfani da shi ba yace fatama'aktu fi saidi fi sa'idi yace sai ne birgima a cikin turbaya a cikin rere yace wa sallaitu sai ne sallata iya ijtihadin iya abin da na fahimta bin san baya ake yin taimama ba amma dai na san da kwai taimama yace kurum sai ne birgima a cikin rere da na yi birgima a cikin rere ya ce na tashi na yi sallata shi kuma dawon manza Allah ya bayyana mana irin gata da aka yi wa al'umma manza Allah ko aka bai wa manza Allah sallallahu Alaihi wasallama abubuwa guda biyar wanda ba a ba wani ba annabi ba wanda yake gabanin manza Allah sallallahu Alaihi wasallama shi ne daga cike ce wa wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran an sanya mini ƙasa ta kasance mini duk inda na samu kaina tsarki ce ina iya amfani da wannan ƙasa in yi taimama da ita in tsarkaka kuma an sanya mini ko ina na samu kaina ina iya yin sallah ju'ilat liyal ardu masjidan wurin sallah wa tahuran kuma abin tsarki ce fa aina ma adraktum as-salata falyusalli yace fa ayyuma rajulin adraktu as-salata falyusalli duk inda dan adam sallah ta riske ka kurum kai taimama kai sallah ka amma ka wannan gata wannan manzon Allah kadai aka bayyana wannan abin kuma abinda aka ba manzon Allah na al'ummar shi amma rabin yasir yake cewa na yi birgima a cikin ƙasa na yi sallata fazakartu zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama faƙala sai na ambata wa manza Allah tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi wannan matsala ga abin da ga halin da na samu kaina kuma ga abin da na yi manza Allah yake cewa inna ma ya fi ka hakaza manza Allah yake cewa ai da ka aiwatar da hakan da ya wadata su da kai yake cewa abin da manza Allah ya ce min shine daraban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi kaffaihi al-arda manza Allah sai ya buga tahi tafin hannayen shi akan ƙasa wa nafakha fihi ma sai ya bushe abinda suka dauko na daga tsakuwa da sauransu yace summa masa bihi ma wajhahu wa kaffaihi sai ya shayi husko huskar shi ya shahi tahin hannayen shi wannan ita ce siga ta taimama wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar duk da ga malam zai kawo mana babi wanda zai mana bayani akan taimama wadda kwato kamar shi abu na hudu mala yake cewa almuwalatu almu'abbaru anha bil fawri yace gaggautawa wanda ake kira da alfawra yace wa hiya fi'lu a'mali tayammumi shine aiwatar da ayyuka wanda ake yi a cikin taimama fi fawrin wahidin bi ghairi tafriqin fahishin yace a lokaci guda daya ba tare da ba an bambanta tsakankani tunda ya bayyana maka abu biyu ne ake yi ka buga hannayenka sannan ka shahi huskarka ka shahi hannayenka yace to wannan abun ba a yankewa li anna qat'ul ibadati ba'da shuru'i fiha mubtilun laha wa haramun saboda yanke ibada bayan an riga ya an shige ta abu ne wanda yake lalata ibada kuma haramun ne qatan kenan zaka yi shi almuwalat almu'abbaru anha bil fawd ka buga hannayenka ka shahi huskarka ka shahi hannayenka yace kamar yanda ubangiji yake bayyana mana a cikin suratu muhammad wala tubtilu a'malakum kadda ku lalata ayyukanku ya ku al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama al-fasl yasir muktafaru li'udhri bala yake cewa rarrabawa wanda yake dan takaitacce misalin ka buga sai kai wata magana ko kai wani uzuri wanda yake a wurin kake yace to wannan an yi rangwame akan shi yace dalilin kwadan ubangiji la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya kama wata rai da laihi sai abinda wannan rai take iyawa duk abinda mutum baya iyawa to ubangiji ba zai kama shi ba da laihin rashin aiwatar da shi abu na biyar mala yake cewa dukhulu waqtus salati al-mafhum min qawlihi idza qumtum ila salati yace shigar lokacin sallah ita taimama ba za ka yi ta ba ka ce ka ajiye ta ba irin yanda ake yin arwalla kana iya yin arwalla tun kamun magariba ka zamna ka yi magariba da ita ka zamna ka yi isha da ita ka zamna ka yi sallah asuba da ita in dai wani hadasi bai same ka ba amma dai ita taimama ba a mata haka ita wajibi ne idan lokacin sallah ya shiga ka yi sallah ka yi taimama a lokacin idan lokacin ta ya shiga ka yi taimama ka yi sallah in gamawa za ka yi kana iya haɗa sallaka guda biyu amma dai ka ce a yanzu za ka yi la'as za ka yi azahar baka da ruwa to idan ka yi taimama sallar azahar kaɗai za ka iya sai dai na filolin da suke ta'allake da ita idan lokacin sallar la'asar ya shiga ba za ka ce ba ai na yi taimama ɗazu lokacin azahar idan zan yi anshe ne in yi da taimaman nan in yi sallar la'asar a'a za ka yi ita ma taimamar ta daban sabida yanda ubangiji ya bayyana mana mala ya kawo dalili yake cewa muna iya fahimta kalkashin hadau ubangiji madaukakin sarki a cikin suratul maida idza qumtum ila salati idan kuka tashi sallah har zuwa lokacin da ubangiji yake bai falam tajidu ma'an fatayammu musaidan tayyiba idan ba ku samu ruwa ba sai ku nemi rere ko turbaya mai kyau mai tsarki sai ku buga hannayenku ku shahi huskokinku ku shahi hannayenku kun gama temama yace wannan lokacin zamu iya fahimta da yace mana idza qumtum ila salati idan kuka tashi aiwatar da sallah lokacin sallah ya shiga to a wannan halin kake da intan baka samu ruwa falam tajidu ma'an baka samu ruwa ba yace to abinda zaka yi fatayamma Musa idan tayyiba za ku yi temama da turbaya wadda take mai tsarki abu na shidda na ƙarshe yake cewa wattisalu tayammum bis salati yace hada taimama da sallah li anna min wajibati tayammum yana ɗaya daga cikin wajiban yin taimama an yakuna muttasilan bis salati aka asadar da wannan taimama da sallah yace wa illa a'adahu wujuban in ba haka ba to wajibi ne mutum sai ya mimita wannan taimama haka daga sharadin taimama shine wa anna sa'idu huwa turab lalle turbaya shine rere ko ƙasa wadda take mai tsarki yace ƙasa wadda take mai tsarki kamar yadda ubangiji ya bayyana mana as-sa'id fatayammamu sa'idan tayyiba turbaya wadda take mai tsarki wannan turbaya mai tsarki in ma ta kasance at-turab ƙasa ce wannan wadda muke takawa wa tubu ko kuma buraguna wal hajar ko kuma dutsi wa salj ko kuma kankara wal khadkhad ko kuma tabo wa nahwihi da wani abu makamancin haka ma lam tughayyiruhu san'atun adamiyyun matakar wannan abubuwan da aka zana dan adam bai canza su ba daga ainihin halittarsu ba inda ɗan adam zai canza su daga ainihin halittarsu to su ma sun tashi daga aiki baya yiwa a yi taimama da su ina tunanin lokaci ya ja inan za mu tsaya a wannan gaba insha Allah abinda makaranta daidai Allah ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta mu iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomansu ita ce makomanmu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana ƴan uwa da amanna arziki na nesa da na kusa da ke bara addu'a muna fatan kowa Allah biya bukatun shi sanya albarka a ciki Allah ya mana albarka yi wa zuriya mu albarka ya yi wa abinda ya arzuta mu da shi na daga ilimi na daga daga dukiya albarka ya datar da mu ya biya mana bukatunmu duniya da gobe kiyama iyaye da amanna arziki da suka ragaye mu gidan gaskiya muna fatan ubangiji ya gafarta musu ya ramshe su ya wasa musu cikin kabarinsu ya yalwata musu kuma ya sake sada mu da shi a cikin da su a cikin aljannatul firdaus Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilayka